na wannan unguwa mai albarka a wannan masallaci mai albarka na masallacin da ake cewa masallacin filin di'o a wannan gari mai albarka garin kano barkamu da saduwa barkamu da kasancewa a wannan wuri kuma muna addu'a kamar yadda kuka lafiya babban makasudin da ya haɗa mu a nan shine zumunci da nuna ƙauna ga ɗan uwanmu da Allah ya masa arziki na samun ƙaruwa ta aure na san duk wanda ya zo wannan wuri an gayyace shi ne kuma ƙauna ga ɗan uwa malam ahmad abu abdurrahman ɗaya daga cikin shabab matasa da Allah ya musu arziki da riko da addini da da'awa da kuma jagorancin al'umma yana da ƙarancin shekarunsa kuma ɗaya daga cikin 'yan unguwarku wanda ya tashi a cikinku kuka san shi kuka san yarintarsa Allah ya masa arziki na samun karuwar aure gobe war haka insha Allah dai yana da bambanci tsakaninsa da da yawa daga cikin ku amma yanzu dai duk dai ake ba bambanci amma zuwa gobe dai war haka insha Allah agogo ya buga na sani ana na ana ta shirye-shiryen ya za a yi so mun haɗu ne a nan don mu girmama shi kuma mu nuna farin cikin mu da abin da zai same shi insha Allah da kuma nuna ƙaunar mu gare shi ba wani abu banda wannan da haka haɗuwar da zamu yi an ce ai wa'azi ne a wurin dan kada mu zauna mu yi ta hira mu yi ta surutu mu faɗi wani abu daban amma sai aka ce bari a sa abin da za a ɗauke kewa amma ya zo ya gan mu mu gan shi mu gaisa da shi kawai kuma mu hada a masallaci ɗakin Allah wala Allah za a samu albarka wannan shine makasudin haduwar mu so mal Ahmad muna maka addu'a wannan nauyi da zai hau kanka Allah ya samu albarka a ciki kuma muna shaida maka tun yanzu kafin a daura wannan aure muka muna murna kuma muna jin daɗi Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya kuma Allah sa wannan mata da zaka aura mai ladabi ce da biyayya Allah ya sama muku ‘ya'ya na arziki, ‘ya'ya na sunna, kuma Allah ya sa mu ji alheri, mu ga alheri, mu kuma girba alheri, insha Allah. uwa a babban ladanin masallacin Usman bin Affan muna ce masa sarkin ladanai a Fatul Bari, Abu Bilal. ya yi gabatarwa a matsayinsa na aboki kuma aminin shi ɗan Amal Ahmad sannan abokin tarayya abokin zama Allah saka masa da alkhairi shi ma ya yi nasa ‘yan wa'azukan cikin hikima da dabaru da wayo haka sai na biyu ɗan uwa Malam Bashir a Sudani da ya zo ya buɗe mana da gwalagwalan kalmomi da nasiha da faɗakarwa da shimfiɗa dangane da aure duk da shi ma ɗin baya da matar amma dai mun karɓi abin da ya faɗa tun da aya da hadisi ya jawo eh to a gaskiya ne lokacin da na ga ya dage yana ta sharhi da bayani yana ta kaɗa ƙafa na ce yanzu wannan kaga wani da bai sani ba zai ɗauka yana da mata alhali shi ma igiya ne jike sharkab to Allah ya saka mai da alkhairi amma dai ayoyi ya jawo da hadisai ya dawo mun karba ko ba ka bane amma tadbiki kam practical aspect din nan naji yana kokarin ya shiga babin dabbaka abubuwa to kaga nan gaskiya tsallake yayi kawai yawwa to amma dai Allah saka masa da alkhairi da muna godiya wa babban limamu wannan masallaci da ya bamu dama kuma ya nuna karamci da sauran masu kula da masallaci suka ba da dama a zo a yi wannan zumunci a wannan masallaci nasu Allah saka musu da alkhairi kafin mu tashi mu yi sallah kawai ni abinda nake so a na tattauna da mu akai suna lakshata tattaunawa ne za mu yi da kuma faɗan me yake damu mu ya kuma za mu iya magancewa ya faɗi maganganu akan aure da waye da waye da waye sauransu akan aure ni kuma zan yi magana ne akan matsaloli na auren ka san idan abu yana da damuwa yana da matsala to ya kamata ka san damuwarsa da matsalarsa kafin ka tunkare shi ko kuma shi wanda za a ɗaura shi ɗin kar mu ɗora shi akan keken ɓera da wanda mu gaya masa gaskiya duk da akwai alheri a cikin aure to kuma akwai matsaloli sai a shirya ya za a iya magance wannan matsalolin bari mu fara da wasu matsaloli da ni da ku suna ci mun tuwo a ƙwarya kuma mun kasa magance su illa kaɗan daga cikin gidaje su kam sun yi ƙoƙari sun magance wannan matsala ta farko shine tsanantawa da ƙuntatawa wa juna a cikin aure tsakanin ɓangarori guda biyu ɓangaren gidan amarya da ɓangaren gidan su angwayen ko in ce ɓangaren mijin da ɓangaren matan a hakikanin gaskiya al'ummar musulmi a matukar ba mu yi wa kanmu kiyamun laili muka gane me yake damu mu kuma ya za mu gyara shi ba to za mu daɗe muna shan wahala duk wanda ya sha wahala wajen sayan wani babur ko wani keke to har ya mutu fa ba zai manta da wannan wahalar da ya sha wajen sayan wannan abin hawan ba duk wanda ya yi tonan rijiya ya yi yasar kwata ya yi dako ya yi aikin wahala kafin ya tara kudin da zai ce filin da zai zauna to duk da aka zo ana bayanin wahalar rayuwa sai ya yi bayanin wannan matsalar haka duk mutumin da kuka ba shi yarku kuka tsananta masa kuka sa shi cikin matsi da wahala to zai aura tunda yana so kuma aure ibada ne sunna ne to amma fa ba zai manta da azabar da kuka masa ba barin fara da ɓangaren su wato mata asali aure an yi shi ne don taimakekeniyar juna mu'ashara ce ake zamantakewa ne na cuɗe ni in cuɗe ka taimake ni in taimake ka shi sa ƙur'ani ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ku zama da iyalanku tare da kyautatawa hanya sananniya a shari'a ta mutuntawa da kyautatawa kaga ashe Allah ya ba mu shawara mu zauna da iyalanmu da kyautatawa ba da kuntatawa ba ko da mutum ya ƙi matarsa saboda wani hali to ya ci gaba da haƙuri da ita fa in karitumu fa asa an takrahu shay'an da sannu za ku iya kin wani abu komi ne ma na duniya zaka zo kana kin wani abu amma daga ƙarshe wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera sai Allah ya sa alheri a ciki kenan zai iya yiwa ka ji baka son abu saboda an kuntata ma ko ka kyamaci abu ko saboda yanayin zamantakewa kaga abin da kake son sa kake kaunarsa kuma kawaye gari ka ji baka son sa to ayi hakuri Allah zai sanya alheri a ciki insha Allah ta'ala to ba a so mutum ya bar wani tarihi na kuntata wa dan uwansa musamman a harkar auratayya iyaye ya kamata ku sauƙaƙa wa mazaje ku yi aure mai sauƙi ku aurar da 'ya'yanku ta hanya mai sauƙi don mazajen su mutunta muku ‘ya'yanku su kimanta su. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah ya aurar da ‘yarsa da dirhami biyu, duba irin girma na ilimi da daraja da ɗaukakarsa, ko ɗan ƙaramin yaro an ce ibn al-Musayyab ya san shi, ‘yar malamai, ya mai tsada, ya mai daraja, amma da mijinta ya zo auren ya ce dirhami biyu za ka bayar. aka yi aka yi ce iya abin da za ka bayar shi ma dan Allah ya ce wa atu nisa'a sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in Allah ce ku bawa matanku sadaki wannan aya ce suke magana akan wajibcin ba da sadaki ita ce ayar da suke nuna dole sai an ba da sadaki la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin ku ba su sadaki a bayarwa na dole na cilas ba za ku aure su ba tare sadaki ba don haka na ce ka ba da wannan dinari a guda biyu annabi ya faɗa a cikin hadisi ya ce auren da ya fi kowanne albarka shine a yi hunna sadakan auren da ya fi kowanne sauƙin sadaki da aka cin buri sai an ba da salallan gwal na dubu kaza ko miliyan kaza wani aure da aka zo ana bayani saboda alfari shanu ɗari sulallan gwal ɗari raguna ɗari akwaci ɗari takalma ɗari aka ta jera ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari duka aka yi ta yi wannan duka mijin ya ɗauka ya bayar kuma aka zo aka gama amma ba a bada maganin uwa ka ubanka in an yi auren ba ba mamaki ka bada wannan ɗari ɗarin kuma ta zo ka bata umarni ta ita biyu so alfahari a wajen aure da kuntata wa miji bai da kyau daga cikin hanyoyin kuntatawa yanzu yau yan mata sun waye gari suna rena ko ka gama haɗa ɗan kayan laifanka da za ka bayar sai ka kawo gidan amarya yarinyar ta gani sai ta fashe da kuka akwai yarinyar da aka kawo mata kayan laifanta tana gani sai ta fashe da kuka wallahi an ɗauka kukan murna ne da dai kukan sai ya ki tsayawa sai aka ce wai ya ne ne ke mene irin abu ne haka ai ya isa haka sai ta ce dan an wulakanta ta ita za ka kawo mata dan wannan kayan shi kuma bawan Allah malam ya ƙara rayuwarsa gaba ɗaya duk abin da ya samu laifin ne yake kaiwa da kuɗinsa da kuɗin da ba nasa ba dai dai a har haɗa dai dai a kai musu gaba ɗaya amma wallahi da aka yi wa yarinya nan fashewa ta da kuka daga ƙarshe dai wannan kayan laife ɗibansa aka yi aka tattara aka mayar wa yaron nan aka ce yarinya nan ta ce ba za ta yi karɓi wannan kaya ba to shine yaron ya ce renawa ta yi aka ce eh ya ce to a damun da kayana kuma a gaya musu ni auren ma har abada ba zan yi shi ba na yi zuciya wallahi ke ce to wallahi har abada ba zan yi aure ba na yadda zan iya haƙuri har Allah ya kashe ni aka ce a'a ka yi haƙuri dai ka nemo ta mai sauƙi ce ba zai yi ba ya fasa yi zai je kama ibada da neman kudinsa kawai wa ya ja masa wannan gidan kuma yanzu gida mai karamci ya kamata a kawo kaya a mayar ba daidai ba ne to ina gaya muku a yau ana yi ko a ta yarfa maka bakar magana ko a ta ɗiban kayan naka ana yawo da shi a unguwa lagaje lagaje lagaje ga ɗaukan hoto da ake yau sai a ɗauka sai a je ana yada a ce ga dan abin da wani ya kawo to wannan yana kashe yana sanyaya gwiwar samari matasa a wajen aure mutum ya gigita ya gama tara dan abin da zai tara kai ka gama kure a dakarka amma wallahi idan ka kai sai sirena to ina so ku gane wani abu guda a shari'ar musulunci dangane da aure abin da ya zo a nassi a bayar da shi a nassi a bayar da shi dole shi ne sadaki sai wurin zama da ci da ciyarwa da shayarwa wa atun nisa a sadukati inna nihla wannan akan sadaki ne fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a in matarka ta dan baka dama dan sadakin da ka bata ta ce ka ɗan taɓa wannan ba laifi ka ci sai ciyarwa liyun zu sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra wannan aya ce da ke magana akan wajibcin ciyarwa a aure ko ciyarwa a zamantakewa amma ku duba Allah da ya zo bayanin ciyarwan sai ce mai wadata ya ciyar daga wadatarsa mana in kana da ƙarfi ka ba da abin da Allah ya hore maka na ƙarfinka ka ciyar wa man qudira alaihi rizquhu ay wa man duyyiqa alaihi rizquhu wanda aka kuntata masa aka matsi qudira ana anan fa duyyiqa aka matsi masa bai da arzikin da yawa talaka ne falyunfiq mimma atahu Allah ya bayar daga abin da Allah ya bashi kenan Allah ya baka dama iya dan abin da Allah ya hore maka dauki ka bayar to yaya mutum zai zo ya bada wani abin da Allah ya hore masa a rena sai Allah a cikin ayar ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha daman Allah baya dora wa rai wani abu sai abin da za ta iya yi to Allah da ya halicce ka ma bai dora maka abin da ba za ka iya ba yaya za ka zo saboda kana neman aure a dora ma abin da ba za ka iya yi ba kuma sai Allah ya wani albishir yace ku yi hakuri sai yaji Allahu ba da usrin yusra idan har kuna cikin kunci ne kin auri talaka ko kai ka auri talaka kuna cikin matsi ba a samu abin a wadace ba to bayan wannan usur din bayan wannan matsin bayan wannan kuncin bayan wannan rashin Allah zai kawo yusran alkawari ne Allah ya yi wa ma'aurata idan an yi shi a cikin matsi da da da rashi to Allah sai ya kawo yalwa fa inna ma al usri yusra duk lokacin da aka shiga cikin kunci da matsi to za a samu me za a samu sauki yanzu wannan ayar bata isa ta zamanto abin kulawa ba ga ma'aurata da iyaye su sauƙaƙa aure Allah ma ya ce mutum yayi iya abin da zai iya yi to amma yau yana daga cikin kuntatawa da ake yi wa miji idan zai aure renakon kayan da ya bayar alhali abin da Qur'ani ya ce ya bayar sadaki ya ba da ci da sha sai kuma wurin zama أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن kaga nan duk lamirin mata ne ku zaunar da su inda kuka zauna kuma abin mamaki sai Allah ce min wujidikum iya abin da kuka samu ka ji malam a can ma kuma sai aka ce iya abin da zaka iya dan a nuna maka shari'ar a gine take akan me akan yi ayi abin da za a iya yi min wujidikum wala tudarruhunna kada ku cutar da matan ku li tubayyiqu ku kuntata musu kai ma mijin aka ce karka kuntata wa matarka ashe duk mai imani mai karanta qur'ani bai zai aure dan ya kuntata wa matar shi ba li tubayyiqu alaihinna kar ku yi haka waɗannan abubuwa guda uku suna da muhimmanci duk wacce za ta auri wani ko duk wanda za su aurar da 'ya'yansu ga wani ha to su kula da su duka kuma ga baki daya Allah ya yi bayani mutum ya yi iya abin da zai iya yi abin da ba za ka iya yi ba Allah bai dora maka ba to yau wani ya kawo kaya an rena wani lokacin ba yarinyar ce za ta rena ba ka san wacce za ta rena yayarta da shekarar ta takwas da yin aure ita lokacin da aka zo yin aurenta wallahi a tamfofin da aka kawo mata ba su bi a irga ba dan irin karamin akwatin nan ne na da da an daina yayinsa shi aka yi aurenta da shi ta karba yanzu har tana da ƴaƴa amma yanzu an zo za a aurar da kanwata ita za ce wu yau dan wannan kayan aka kawo miki ke ce ke ce da wannan kina murda mu yake kaman fitinanniyar mata baki da kirki wai hadda wani wu sai ka ce bala'i aka kawo wani irin abu ne wannan wani lokacin makota ke rena mala uban bai rena ba uwar bata rena ba a gidan ba na ba kaga makociya makociyar da za a zo a gayyato ta zo ta zo ta gani ita za ta zo ta rena kayan shi yasa wani ango ni ya burge ni yace to kaya na ban yadda ba kowa ya gani matata na sayawa na yadda ba zai yi a bude uwarta da ubanta ba su gani ba ko kishiyar uwarta ban yadda ta bude ba ballantana a ɗauki kayana ana kaiwa makota ka san iyayen da suka rena ka iyayen da za su yi maka idan aka rena ka wallahi kayan laifin ka za ga yana ta yawo anguwa yawo an kai can yawo an kai can har ma aka ake samu wasu ma suna yin sata a ciki akan me rufin asirin ka yalwar ka dan abin da kai sai an ji an yada suturar da matar ka za ta sa sai an ji an yada wai ai dan a nuna wai a ce murna to da ne ake murna yanzu bakin ciki ake to ina fatan wannan gaba na faɗe ta ne dan a daina yi ku daina rena kayan lefe da aka kawo muku ku sa albarka ku gode wa Allah ita na na Aisha da aka aurar da ita ko kayan lefen ma babu na na zainabu da aka aure da ita ko kayan laifin babu kaga dai iya mutumin da ya san hakki ba iya annabi ko to ba ya shi duk karabkatar matan sahabban nan haka suka yi haƙuri suka je aka yi auren dan a nuna maka aure fa tausayi ne aure fa jin kai ne aure fa taimako ne kun ji gabar farko tayyib gaba ta biyu shine rena gida yanzu al'adar da ake idan idan za ka yi aure sai wata, wata yayar amarya a can wata unguwa sai ta bugo maka waya wani ina gajiya lafiya ya gidan ina makullin gida karka manta fa ba ita bace yayar amarya ce ko wata kanwar uwar amarya ina makullin gida baka ba mu makulli ba za mu je jere sati guda kafin aure ko wani abu makamancin wannan sai a ce ka bada makullin gida to wallahi malam idan ba sa'a kai ba zaka ci uban wulakanci zuwa za su yi da kyamara su ɗaɗɗauke hoton gidan da ɗan ban ɗakinka da ɗan ɗakinka da ɗan abubuwan kai da kai na sirri da waye da sauransu har wurin alwalarka sai an ɗauka sai a tura uban ta tunda shi uban bai zai zo ba sai alaji sai a ce alaji ka duba gidan da yaron nan ya kama yarinyar nan an rena wallahi akwai kes ɗin da aka kawo mun malam yaron nan yayi kuru ya tattara da ƙyar Allah ya san yadda ya nemo yan kuɗi lokacin gidan haya ma ake kamawa ya je a waccar unguwar ya je kama haya ka san me me yar amarya yar matarsa me tace to wannan gidan da ka kama mana ɗakin ɗakin ma da ka zo ka kama ma ko ɗaya a cikin gadonmu ma ba zai shiga ba ya ce to a tsare gadon mana ya ce a kai wa kafinta ya rage mai yawa me amfanin gadon da ya fi ƙarfin ɗaki na suka ce wallahi ba za a yi ba da aka yi canja gida su suna da gado kaza akwai gadon ɗakin amarya akwai gadon ɗakin wane ne akwai waye kujeru ba za su shiga ba waye waye ba za su shiga ba malam tun daga lokacin aka sa wa yaron nan malam hawan jini ba ina so bari in gaya muku wani abu guda kun ga harkar aure da kuke gani billahi azimu malam duk wanda ya shiga harkar aure a wannan zamanin in ba ya samu taimakon Allah da yawan zikiri ba wallahi azimu malam kafin ya je auren nan in aka yanka masa wani wulakancin Allah nake gaya maka sai ya ji kamar ya fasa auren kuma wallahi abinda wannan matar ta faɗa hakan dai zai faru akwai uban da ya kira mijin ya ce kai kai kai wannan fassora a ɗaura aure duka duka bai wuce sati biyu ba wannan mijin yake gaya min angon yake gaya min ya ce kai daga ganin yata ka taɓa tunanin cewa wulakantacciyar ya ne da za ka je kama mata wannan gidan ya ce alhaji wallahi mai daraja ce amma iya halin da nake da shi kenan ya ce to ko mutuwa na yi Allah sauwaƙe a ce ba ta da uba yata ta je shiga wannan gidan kaga in baka shirya ba ka je ka ɗebi kayanka ranar da ka shirya ka dawo a yi bikin nan ba a shirya kake ba ka kimtsa ba wasa kake ya ce alhaji yanzu da za a ya ce wannan gidan ba za mu karɓe shi ba mu yarda da shi ba ka je ka nemi gida gida na gaske ya ce na buga na buga na buga mutumin ne ya ce Allah fai sauƙi yarsa ta shiga wannan gidan amma yanzu dan Allah ba ku san shi ba kuka ba shi yar aka zo za a daura aure ba ku san halinsa ba ba ku san ikonsa ba ba ku san kaza shi ba to ina gaya muku wannan yana daga cikin bakin cikin da yake damu yau matasa mutum zai yi aure yana tunanin wannan bala'in wallahi musamman a garin nan da kake gani garin Kano masha Allah gari mai albarka wallahi duk wanda bai shirya ba bai isa aure ba a garin nan sai sa na sha ba da samari shawara duk wanda ya ga zai aure in ya ga bai zai yi ba nan ka tsallaka nan sumaila sumaila haka dan batta dan batta haka kura kuran nan ko da ke kura ma suna da kuɗi akwai domin shinkafa ka ɗan ƙara gaba ka tafi can haka ƙauyukan nan ka shiga gurare ka je ka ga 'yan mata malam samu yarinya lafiyayya yar ƙauye wadda take masha Allah ta sha fresh air ta iska ta daji ba iskar ƙura da hayaƙin mota da da waye waye ba lafiyayya wanda idan ka je ubanta masu ya zo gaishe ka ka san duk wanda ya je neman aure ƙauye malam kana zuwa sai ce a daga birni yake wallahi daga birni yake wallahi malam ubanta sai ya zo ya gaishe ka sanda zuwa an iso lafiya uwarta ta zo har zuwa za ana kallon ka malam bai fi maka ba da kima dan akwatin ka kwaya ɗaya idan ka kai za a ce ai alhamdulillah su abin da suke so an ɗauke musu yarsu daga ƙauye an kawo ta birni ka je mu'azzazan mukarraman da mutuncinka da kimarka ka ɗauko ta kuma 'ya'yan ƙauyen nan da kuke gani lafiyayyun 'ya'ya ne wallahi wata ba ƙauyen za ganta in ka ganta kyanta malam kamar ita ce kanta kyakkyawar yarinya wani ya ce kai malam wata ran naga wata yarinya wa fulatana tana sai da kula malam ce yanzu wannan a ƙauye take ya ganta ya ganta kullum ya zo zai wuce da mota sai ce bari ya zo ya sai fura da nono a gurin nan ashe ba nono da furan yake saya ba yarinyar ce take tsaye da shi yace yanzu wannan malam haka Allah ya zuba wannan halittar a ƙauyen nan to wallahi suna nan barkace kawai alfaharin ku yasa kai sai ka sai kaza sai kaza in abu ya gagara ba sai ka ƙara gaba ba ka zo ka takura kanka to ina kira ga iyaye ku yi haƙuri ku daina rena ko akan gidajen da mazaje angwaye suka kawo muku ku ce Allah sa albarka idan an mata kaya mai yawa bai kama babban gida ba sai ku ce shikenan ko dai ubanta ya karamci ya karbi kudin hayan nasa ya je ya kama masa babban gida kuma duk shekarun da za su zo ya ce ba da abin da za ka iya ni zan cika ta maka saura ba shikenan ba dan ka taimaki ango ya kama wa 'yarka babban gida me laifi a ciki ba laifi tunda kai ne baka yadda yarka ta zauna a wannan gidan ba to sai ka bada gudunmawa wannan yayi ko kuma ku rage kayan ku yi mata jari ku rage yawan kayan tunda ba alfahari bane yayi ku sai mata kayan da ya dace da gidan sauran kayan sa mata hannun jari a shagonka a kasuwa kana juya mata ina laifi duk shekara ka juya mata kuɗin aurenta kayan aurenta tunda mijinta talaka ne sai ka bata cikin jarinta ta ci riba dubu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ka bata kace ga wannan cin alherin da aka samu dan Allah ba za ta yi walwala mai daɗi ba wataƙila da wannan za ta taimaki mijin ko kuma mijin ka jawo shi ka ba shi jari ka taimake shi tunda yana riƙe da yarka ai abu ne mai kyau wannan to amma ba a yi maka wannan ba kuma a yi maka bice da kulli babu wulakanci irin kayi iya ƙoƙarinka a zo a zubar da abin da kai a nuna bai yi ba da haka ina baka shawara kai duk wanda yake neman aure ka tabbatar kayi wa yarinya ka tarbiyar haƙuri da ƙana'a wallahi 'ya'yan wannan zamanin idan ka aure su ka shigar da su gidanka baka koya musu tarbiyar haƙuri da ƙana'a ba sai ta kunyata ka to wannan ku ɗauka yana daga cikin matsaloli da ke fuskantar ma'aurata a yau kuma a ko'ina ne a ƙasar nan rena ko wanda ya to shi dan me yasa kaza ai qur'ani cewa abin da zai iya yi yayi kai ma da ka zo bashi yarka ai sai ka duba daidai ruwa daidai tsaki ai wani ya cancanta ne mai yarka ba shi bai cancanta ba yarka tafi karfin sa ga ya masa ba zan baka yata ba tafi karfin ka ba ajin mu ɗaya da kai ba sai ka bari irin ƴaƴan irin ƴan uwanka masu kuɗi attajirai masu hali sai ka bari su nemi yarka amma ka bari dan talaka ya zo yana neman yarka suka yi ta soyayya yarka tace tana so kuma ya zo da ɗan gidan da Allah ya bashi ya zo da atamfofin da Allah ya bashi kuma kare na ka kora baka nemi zaman lafiya ba kuma baka zo da ainihin wato sulhu ba da haka wannan yana daga cikin matsaloli na aure kai na ga ka damu hankalinka ya tashi kai hakuri ka san dai gidan da zaka je dan wannan tabbas yana faruwa abu na gaba daga cikin matsalolin da mazaje suke fuskanta shine wato akan harkar aure hidindimun auren kaga ka nema ka tura iyaye ka tura dangi an yi duk tsurfar da za an gama wallahi idan kai wasa a cikin kwana ɗaya biyun da za a yi na auren nan in ba sa ba za ka iya faɗa da uwarta ko kai faɗa da ubanta ko kai faɗa da yatta ko yan uwanta kaga kunji kunjin nan da zarar an ce za a je aure idan yadda ka nema ba mai tarbiya bane za ku fara bugawa ne da ita daga kudin event center wani ya zo ya bada kudin kaza ya bada kudin kaza ya bada kudin kaza tana shiru tana tagume tana kyale shi sai da ya gama jawabi zai tafsir ce tsaya mana sai ta ce to ya magana event center ya ce me event center kai yanzu kai baka san event center ba kai baka sani ba kana Kano baka san event center ba wannan katon gidan da ake kama da ake sa wuta mai yalalau walalai walalai wannan gidan da zaka ji ana gagagab gagagab tip tip tip tip cis cis cis cis cis cis gida wannan gidan da ake fakin din motoci wannan gidan da yan mata suke suke kura a daka su kwalliya a ɗau hoto da samari ake zuwa wannan gidan wannan kangon wannan kaza wai yanzu aka nan kalla wai yanzu matan garin nan sai wanda Allah ya kubutar cinyewa burgewa kaiwa iyaka shine ki yi aure mijinki saurayinki ya kama miki event center ko talaka ne shi na dubu ɗari kaza idan mai kuɗi ne daman daga miliyan kaza ne wallahi akwai event center da na je walima aka gayyace ni wani bawan Allah yake tsegunta mu kasa akwai masu tsegumi yace malam kaga gurin nan da ka zo ka zauna kake waliman nan ce eh duka duka awa uku aka kama shi ka san nawa ne miliyan biyu ne da wani abu a garin nan ne in na ga dama sai in faɗi layin da titin wallahi a iya awannin da za a yi miliyan kaza aka yi ta shigo da abinci amarya ta zo da ƙawayenta malam tsiraici iya ganin ka ga matan nan a tsiraice wata yadda ka san za ta kwabe rigarta da wannan da wata kamar za ta karye tana zirga-zirga a wurin abun mamaki samarin kuma kowa da dogon riga da hula ba wani mai shad da wando wallahi a cikinsu wani abu sai kano wallahi ko ku lura ba in an je biki ina so ku gane wannan duk inda aka je biki ko event center ko party ko na abu za ka ga yarinyar ta tsiraice kirjinta a bayyane wane ne akwai wanda wallahi hasken ɗinta ana gani akwai wanda subhanallah subhanallah subhanallah abun ba daɗin gani da aka zo za a ci kek za a yanka kek za a ci wane ne za a yi menene aka fito da ita sai aka kira ango shi kuma da yazo sai zo da babban riga babban riga da hula shiga irin ta bahaushe musulmi na arziki na ce alhamdulillahi Allah ya taimake mu su dai angwayen ba a lalata su ba har yanzu amma da amarya da abokanan amarya da ƙawayen amarya wallahi ba za su gano ba duk mai addini ba zai iya daga ido ya gansu ba yaran na malam wata turare ta zuba malam turaren nan shekewa yake yana zuba a kirjinta gashi ana gani malam dole kai sha'awar ta malam amaryan nan malam yadda ka san a kwabe ta wai wannan wai shine wai burgewa ƴaƴan musulmi wai ana aure wai ana wannan wai idan baka kama gida aka yi wannan abun ba wai baka isa ba wai a garin nan Allah ya isa wallahi an cutar da addini an cutar da mutunci an kori kunya aure da mun sani a garin nan a garin nan a yanzu akwai dattawan da anguwan nan basu mutu ba sun sani wallahi malam bikin aure kun san da yaushe ake da magariba ake ba a fara taron aure mata za su gidan biki sai da magariba da isha'i saboda iyayenmu da kakanninmu suna tarbiyya na kamewa bayan da za a yi matar aure wacce fita da rana ta tafi gidan biki ba a yi amma yanzu yahudanci rashin tsoron Allah ya lalata mana tunani tsiraici fasadi auren da ake neman albarka an je an yi zina a cikinsa mutum ya je ya kama wannan guri kafin a fita wannan sauran ya rike wannan yarinya wannan ya rungumi wannan wannan ya sambance wannan wannan ya dauki suwanci ya tafi da ita a mota daman idan an zo wannan taron event center wallahi azimu mun yi bincike mun tabbatar da a garin nan akwai inda ba a tashi sai bayan sha biyu na dare daga nan kuma wasu samari za su ɗebi yan mata a tafi da su gidan samari a je a lalata su sai na a zo a zubar da su a haɗa su da kabin biskit da ɗan wannan sunan ina sunan sabuwar madaran nan da ake ta shagunan nan wannan ba a ba sai na faɗa ba dai kun dai gane ai ko ba ka bane yawa dama in dai mace kana so ka ɗauki hankalinta a garin nan to tsaya wannan shagunan da suke ta buɗe shababbin shaguna masu madaran nan kada ko mata wannan ka sace a yau hadda wahala kaza kaza kaza wallahi malam ka gama da ita to da wannan ake ɗauka malam aje a lalata su to ku dawo cikin hayyacinku kaga idan mutum mai hali ne wani yana da kuɗi yana da rufin asiri yana da kaza yana da kaza ya zaɓi zai yi aurensa da wannan abubuwan sai ya je ya yi kuma ya saurari jawabin da zai gaya wa Allah bayan ya mutu amma dan me yasa yaran mu yan mata sai su takura su ce sai an kama musu wannan akwai wata aya ne a cikin suratul baqara akwai wani hadisi ne akwai wani umarni ne daga imamu maliku ko imamu shafi'i cewa idan an yi aure sai an kama wuri an yi kiɗa an yi rawa an ci abinci an yi kaza an yi kaza a kashe kuɗi kuma iyaye da rashin kirki ku rinka goyon bayan yarinya malam idan mace ta rena kafa ita za ta zaɓi idan santan da za a kai ta to wannan idan santan yana hana yin aure a wasu wurare ko a rena miji ko a tafi da Allah isa wani ya ce wallahi ni ban san ana kamawa ba kuma ban shirya masa ba sai ta ce to ka je in ka gama haɗa kuɗin sai a sake sa rana a zo a yi ita wai abun kunya ne a ce an yi auren ta ƙawayenta suna cewa a wani iban santa za a haɗu kai bari in takaice muku yanzu fa taron bikin ma duka gaba ɗaya an daina shi za ga malam an kashe miliyan ɗari sama da haka a wani kango kawai don wannan yin taron saboda za su fanshi to na gaya muku abu ne da zamani ya kawo shi yana cike da saɓan Allah da ɓarnar da ake a cikinsa sai dai waɗanda Allah ya kiyaye akwai masu zuwa su kama event center iya mata zalla a ci abinci ai walima ai abun arziki wannan ba laifi bane akwai wanda suke kamawa iya maza zalla a haɗu a je a taru abokanan ango su haɗu ai walima a gayyaci malami ya je gabatar da kalma ba mace ko ɗaya wannan ma muna goyon baya ba mu yi suka ba amma muna sukan event center da ake haɗa maza da mata muna sukan event center da ake kunna kiɗa da rawa muna sukan event center da ake karya ake yanka kek muna sukan event center da ake kiran uwar amarya da uban amarya da uwar da uwar ango a ce a zo a hada musu ai kidan uwar amarya da kidan uwar ango ka ji wani rashin mutunci fa tsofai tsofai za a dauko hajiya a dauko ta a ce hajiya zo ki dan zo ki dan riza dai ko yaya dai ki dan karkada dai ko yaya ko a dauko uban ango da uban amarya su ma a musu nasu daman zuwa za a yi ga kujerar uban ango ga kujerar uban amarya ga kujerar kujerar uwar amarya ga kujerar uwar ango in a raye take in kuma ba ka wani kuma kishiyar uwarsa zai dauko ya ajiye a matsayin uwarsa saboda tsabar karancin kunya da tarbiyya malam a gaban dattawan nan iyayen nan ake wannan tsageranci a kunna kida a kunna rawa dattijo tsofai tsofai da kai ka kai boda dab da ka shiga kabari amma kana kallon yara suna rawa suna rungumar junansu me za ka je ka cewa Allah yarinya ta zo budurwa da angonta suna rawa ya rike hannunta ba abin da ba magani yanzu wannan bayanin da nake duk a wayoyin ku akwai yanzu nan na ga dama sai in bude a wayata sai in nuna maka a rungumi amarya mutum ya zo a fili fa abinda a ɗaki ake yinsa sai an kashe wuta saboda tsabar rashin kunya da rashin tsoron Allah a irin wannan wurare na taro sai mutum ya zo ya rungumi yarinya budurwa wai matarsa ce ana ihu wallahi mala akwai wanda ya buɗe bakin sa ya kamo harshen ta yana sumbantar ta tana sumbantar shi yana sumbanta kuma a gaban iyayensu wannan rashin mutunci na rantsi da Allah ba mu gaje shi ba wannan yahudanci ne rashin mutunci wani iskancin da ake a irin wannan tarurrukan wallahi ƴaƴan arna ba sa yi arna a sabon gari da suna biki wallahi tsiricin da ake a gidajen musulmi da wuraren kaɗe-kaɗe da event center nan wallahi malam ƴaƴan arna ba sa yi to yanzu wannan matsalar samari yanzu ba za mu yaƙe ta ba kawai shikenan sai mu zo mu zauna mu zuba ido yau dan talaka ya zama wulakantacce in baka kai wannan baka yi baka zama kowa ba an sa maka tawan jini da tashin hankali cewa sai ka yi to wannan ma ku rubuta ku ajiye da haka ina ba da shawara ga duk wani matashi da zai aure yarinya ka san ina ne wuce ɗinsu ina ne ina ne focus ɗinsu ina suka fuskanta kar ka bari ku zo ku rikici da yar fiƙaƙƙiyar yarinya ya sha bakwai sha takwas akan wannan abun ka ce ke ba na yi kuma ba zan yi ba ba ka suna ne so kai ina son ki kamar in jefa ki cikin kwalba amma wallahi ba zan biya wannan kuɗin ba in ban da rashin hankali da wannan dubu ɗari kaza za ka dai kama wannan wuri da wannan miliyan kaza za ka kama wannan wuri su haɗa man ka ƙara jari a kasuwa da wannan kuɗin da za ka je kama malam ka je ka sai buhunan shinkafa mana da dawa da taliya da katan kacin ka je ka zubi abincin shekara ka tabbacinka a gida ma ba sai ka bata kasuwa ba da ta amarcinka da angwancinka amma da yake diga ne kai abokananka su tara maka wannan ya baka talatin wannan ya baka hamsin wannan ya baka ɗari wai sai ka je ka tattara ka je ka miƙawa gidan kiɗa da rawa saboda alfaharin banza abinda duka duka bai wuce awa uku ba ga saban Allah ga zanibi baka isa ka hana ai saban Allah ba kuma baka isa ka iya ka iyakance barna da za a yi ba don Allah ya kamata a rinka samun bambanci tsakanin auren musulmi da waɗanda ba musulmi ba kuma ku daina tsanantawa mutane bayan Allah masu son su yi aure saboda Allah ku bar su su yi auren su na gargajiya da al'ada amma idan mutum yana da hali zai kama event center ai walima mata zalla wannan ba laifi mutum yana da hali zai kama event center ai walima na maza zalla wannan ba laifi amma a zo ai fasad a ɗauko masu kiɗa wallahi malam wani abun da na gani wani ɗan uwa ke nuna mu malam sai da aka gama haduwa malam ga maza ga mata ƴan matan nan malam ba za su gani ba ka san malam duk wacce ta zo da hijabi hana ta shiga ake yi wayya ne ne nake ga kuna zazzare mai ido ba ku ganewa me ko me a garin nan malam akwai irin waɗannan wuraren da wallahi mace ba ta zuwa da hijabi akwai bikin da aka yi wata take gaya malam ai doka ne ma duk wacce ta zo da hijabi ai an ajiye kwando a kofar event center ke ba a shiga mana nan da hijabi in za ki cire ki cire in ba za ki cire ba wuce wallahi malam ba a shiga da hijabi an yi wannan ba ɗaya ba biyu ba kuma yau gobe ma za su iya yi kuma wuraren suna nan sanannu kawai ba za a shiga da hijabi ba wanda ake musu alfarma tsohuwa tukub tukub uwar kaza da ta zo ita ma da gyale sai dai ta yafa gyale amma 'yan mata dama wullar da shi za su yi haka kudin za ganta duma-duma a gabanta kawai ta wuce yahudanci malam shi sa idan ana ɗaukan hotonsu ana nunawa abun baya ganuwa kuna kallo yanzu wanda ya yi biki ya yi wannan barnar ya rungumi mace ya sumbance ta a gaban duniya matarsa ce an yadda kuma ya zo ya ce yana so ɗa mai albarka sai an haihu ka zo ka samu liman ka ce ga dan goron ka liman amun haihuwa amun addu'a ba za a yi ba tun yaushe ka kashe ka kace albarkar a gidanka kuma sai ka zo an yi auren ka kasa gane kan matar ka ga wayoyinta a cike yake da lambobin mutane to wannan matsala ce ta nawa ta uku ku yi haƙuri na ga jikinku ya yi sanyi amma gwanda mu gaya kanmu gaskiya daga cikin matsaloli malam da ake fuskanta yau na aure Allah ya kawo mu lokacin da in mutum bai yi da gaske ya auri matar kirki yar arziki ba wallahi za ka iya auren yarinyar da za ta zo maka da cikin wani a gidanka don haka duk wanda zai yi aure ka tabbatar da yarinyar nan ta yi al'ada kafin ta shigo gidanka wace hanya za ka tabbatar ni ba ruwana ban sani ba ka san yadda za ka yi ma'ana ka tabbatar sai da ta yi al'ada tambaye ta yaushe take al'ada tana yi a wata kaza ka tabbatar ta yi al'ada kafin ta zo gidanka ɗaya kenan me yasa na ce maka wannan saboda ana samun kuskure a shigo da mutum gidansa da cikin wata ɗaya ko wata biyu bai sani ba na'am duk wanda ya bi kyau ya ce shi kyau yake so kyalkyali yake so yanga yake so yar wane yake so yar kaza yake so bai bi addini ba da annabi ya ba da zabi falsafar bi zati dini ta ribat ya da haka to sai shirya kuma da abin da za a kawo masa gida ya girba wannan baya lissafuwa duk wani malami ka sani da ka sani ka tambaye shi yanzu ciwon kan da ake samu shine sai mutum ya zo ya bugo maka waya yana cewa wai ya za a yi wai fa matarsa fa ta zo fa da ciki to ya aka yi ta zo da ciki ashe da ba kai kadai kake neman ta ba to wannan ma matsala ce da haka lamarin mata sai an bincika shi sa aka ce kar ku shiga gidan da ba addini neman aure kar ku shiga duk yanda yarinya ta kai da kyau da isa kar ka neme ta in ba ta da addini saboda za ta yaudare ka za ka iya aurenta ba kai kaɗai ne mijinta ba tana yi da kai tana yi da wani daga cikin matsaloli shine kun ga wayan nan kun ga wannan to mutum yakan ɗebo kara da kiyashi ka ɗebo yarinya ka ɗauko ta ka kawo ta gidanka an yi biki ana angwanci ana kaza ana kaza wallahi azimu malam idan kai wasa wayarta a cike take da lambobin samari da na banza da na kwarai da ka duk wayar duk yarinyar da ka auro budurwa kai suwafin ɗin wayarta da kanka ka shiga ta dilitin komai nata wannan in kayi alfarma kaya da wani yace ajiye wayar ki a gidanku ga sim card ɗina sabo ɗora shi sabuwar waya sabon sim card sabon miji sabon gida sabon komai kuma duk wanda za a alaka da shi sai na sani kuma uban ce goyi baya na'am wani uban ma ni da ya burge ni shi ya siyo sabuwar waya ya ce wa mijin je ka zaɓi sim ɗin da kake so ka siyo ka kawo ya ce to kaga amana kaga sabuwar waya sa mata sabon sim je kai mata rijista da kai da ita ba ruwana da wayan da ta yi ta yi da buge-bugen da ta yi ba ruwana in ka kuskura ka bari tana wasu alaƙoƙi wani zai kace maka wurinka a gidanka kai ka jiyo to ku rubuta ya ku samari matasa yau da yawa 'yan mata suna yin aure suna zuwa da wayoyi da hira da suke yi da wasu mazaje kana can kafin ka dawo wallahi malam za ka yi ta bugo wayar yarinyarka budurwarka sai ga tana ta waya sai ga yarinya tana wayar awa biyu kafin ka dawo in ka buga bizi in ka buga bizi me take yi in ka dawo sai ta ce wallahi hira suke da kawarta ba ƙarya ta ba kawarta ne amma namiji wani yace malam da na aure ta da na shigo sai dai in ga tana chatting tana da nadan ne ina zuwa da mata magana sai ta koye wayarta yace nayi nayi nayi na ga wayarta ta ki yadda yanzu daidai ne ka auri yarinya budurwa ka ce zaka ga wayarta ki yadda yace ko daga toilet na fito tana duba waya kirif sai ta rufe yace in ina kusa da ita password din wayarta ban sani ba ba ni wanki na gani a'a a'a a'a a'a duk wanda ya zo cin tuwo da miyar kuka ya tarar da katon goro a ciki ya sha loma ya daga sai ji goro a ciki to da walakin in ji bawashe goro a miya me ya kawo goro a cikin miya to shawara anan shine dan Allah iyaye ku yanke duk wata alaka da 'ya'yanku suke da shi na waje al'alaƙatul kharijiyya samarinta ne abokanan alaƙarta ne ‘yan boko ne da suka yi boko ai wajen aiki ne suka haɗu ai menene ‘yan unguwarsu ne a makota ne tun da ta yi aure to yanzu ga mijinta mutum ɗaya ne don Allah iyaye ku taimaki ‘ya'yanku akan wannan saniti ɗin wani ya zo gidansa ya tarar da wani saurayi ƙato an dafa masa taliya ya ci ya ƙoshi ga madara pig milik an ɗauko masa a kicin an fasa masa ya sha har ya rage ya miƙe kujera irin tirisita nan ta amare ya kwanta har ya fara bacci yana zuwa falansa sai ga takalma ya ɗauka ko wani ƙaninta ne zo ko na ya lega ya ga mutum har yana bacci ya tambaye ta ce ke waye wannan ta ce diploma fa muka yi tare abokin diploma na ne wallahi malam matar bahaushe ba fulata ne karka yi mamaki in taimaka haka Allah ko wani lift za ta je unguwa ko ta rasa mota za ta iya bugawa abokin karatunta tunda ai tana da wayarsa wani zo ka dauke ni a mota kuma tana da aure ai iya gidadancinka iya rashin wayanka iya yadda matarka za ta rena ka ai da yawa akwai mata auren da wallahi in sun fita wasu suke dauko su a mota su sauke su har a kofar gidajensu kuma ba mijinsu ba wannan fa shine rayuwar da bahaushe yake yi da bafulatani a cikin gidansa mutum ya zo ya kyale ya zama dayusi alade bai da kishi to al'alakat alaƙoƙi da ake ta yi bayan an yi aure dole idan ba ku yanke su ba auren ku ba zai je ko ina ba da haka shi yasa zaga mutum yayi aure wani yana zuwa ɗaukar matarsa idan yanzu ma'aikacin gwamnati ne mai tafiya wani gari ba abin tausayi irin mutanen nan masu wannan larurar kayi aure zaka bar matarka sai ƙarshen wata kake zuwa ko bayan wata biyu kake zuwa ko ƙarshen sati kake zuwa wallahi in baka aure mai tsoron Allah ba zaka sha mamaki wani mai gadi yace wa alajin sai yace alaji sanda zuwa alhaji ka yi hakuri fa karka ce na shiga sha'anin gidanka yace da Allah alhaji idan ka tafiya akwai wani dan uwanka ne da yake zuwa nan gidan ka san da zuwansa ka san masu gadi akwai gulma da sa ido kuma ya kamata wannan halattacciyar gulma ne sa ido ne na halal sai alhaji turis yace kamar yaya yace ai dirrar da ka tafi kafin ka dawo daga Abuja nan ai akwai wanda yake zuwa da zalliliyar motarsa wani lokacin ya shiga ya awa biyu awa uku a gidanka wani lokacin ya ɗauki hajiya masu fita tare ya ce nan gidan ya ce ayi to amma fa ka yi haƙuri wallahi ka yi haƙuri alaji saboda yana jin tsoron hajiya malam da ya bincika da ya bincika waye wannan ka san me ta ce masa sai ta ce masa manajan banki na ne ma'ana wanda yake kula min da akawun ɗina ne na banki al'uzur akbahu min ad-dambi kenan uzurin muninsa ya mafi zunubin kuma sai ya zo miki har gida ƙarya take yi akwai wanda aka kama ta abinci take shiryawa lafiyayye ta ɗora a mota direban gidan ya kai ta gidan wani ta ce ka je ka dawo bayan kaza ta kai wa mutumin abinci ya lalata ta kuma a dawo da kwanukan ta yadda in dai mace ce in tana son abu za ta iya mutuwa akan wannan abun haka suke rauni ne da su shi sa aka ce a sa ido a kula da su wannan bayanin da nake muku wato abubuwa ne suna nan tarkace na rashin amana da yake faruwa da cin amana a cikin gidaje na aure to ku rubuta ku aje wannan matsaloli ne daga cikin matsaloli da zan kusa tsayawa akan shi insha Allah shine almubazzaranci ka yi aure Allah ya jarabe ka da mata almubazara ka duba yadda ake wahalar neman abinci yau ka duba yadda ake wahalar kaza yau amma Allah zai iya jaraban ka da matar da wallahi bata san wahalar mai ba bata san wahalar man gyada ba bata san wahalar shinkafa ko taliya ba za ka yi ta kawowa tana bunkar da shi idan ta zo dafa abincin sai ta dafa abincin fauƙal haja sama da yadda ake biyan bukata da an taba cik cik cik sai dai ka rinka ganin abinci a kwandon shara gidanka ya zama bola bini-bini da ka kawo mai ya ƙare duk wani mai gida yau ku tambaye shi ku ce ya gaya muku ya labarin harkar man gyaɗa yana cin abin da yake duka man gyaɗa ba man girki tambaye mai gida zai gaya maka manja dai Allah saka masa da alheri yana da ɗan sauƙin sha'ani amma man gyaɗa shi kuma tsiyarsa ba a abinci sai da shi man gida man kwanci man kaza man kaza amma wallahi mala akwai matar da idan ta zo yin abincin man in ta zuba maka sai ka tsiyaye shi kafin ka ci abincin idan dan wake ta yi sai an rinka tsamo shi a cikin mai idan shinkafa da wake ta yi sai ka ga mai a kwance a ƙasan idan miya ta yi ja sai dai ka ga mai ne kawai a sama miyar tana ƙasa saboda me baka da tsari a gidanka baka ba ta awo ba baka ce ayi kaza ko kar ayi kaza ba taliya sai ta zo ta kakkarya guda kaza duka duka abin da za ta bai tafi bai ci rabin taliya ba sai ta sai ta dafa taliya guda biyu ya za a yi da sauran sai a batta kaza wallahi ko shekarun jiya akwai mai auren da ya kira ni yana cewa malam bakin cikin da nake fama a gidana ya isa yace wallahi nakan tarar da abincin kwana hudu biyar a kicin dina matata ta zubar da shi ta bashi ya lalace ya ribe dan mugunta bata ba almajiri ba dan mugunta bata ba kannena a gidan ba dan mugunta bata ci ba dan mugunta bata bar ba sai dai kaga yana fusa yana hunhuna yace wallahi da karshe zubar da shi za yace malam na hana na hana ta ki ta daina nace wannan ya kamata ka bata hutu ka dan tura ta ta huta ko ta gane muhimmancin wannan to almubazzaranci haram ne Allah ce wala tubaddir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kada ku yi almubazzaranci almubazzaranci masu almubazzaranci yan uwan shaidanu ne da ƙarshe akwai kuma matsaloli na su kuma ɓangaren su ne su mazan shi kuma mun sake haɗuwa wata rana insha Allah zan yi muku bayani da ikon Allah tabaraka wa ta'ala yanzu dai bari mu bari a haka amma ina ba wa mata haƙuri da gidan mata haƙuri kasace na zazzage su insha Allah ana bi na bashi su kuma mazan zan yi bayanin matsalolin su barin dakata anan insha Allah dan na lura angon na ya fara gengedi kuma duk da cewa ma ba a daura auren ba amma ba mamaki yana da wani alkawari yau bayan an gama lakca ko ba ka bane ba saboda yau a yau ne ranar zancen karshe ko the end kenan shi yasa ba ga yayi wanka ba ba fa dan muye wannan wankan ba kar ka dauka dan muye wannan wankan haska mana shi malam sosai kwarai da gaske ka duba ni wala ba ma taba ganin irin wannan dinkin ba wallahi wato samarin nan malam suna yanka abin da suka ga dama a garin nan wannan irin aiki haka sai da na tuno ce ka malam angwanci yana da daɗi wallahi ina ma ni saurayi ne matashi ni ma sabon yanka ne abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah sa albarka dan uwa mal Ahmad Allah ya albarka a wannan aure Allah zaunar da kai lafiya da iyalinka Allah ya saka ka gayyace mu bayan shekara ɗaya biyu da ƴaƴa Allah kawo maka ƴan biyu ma eh Allah ya sa musu albarka kuma ku ƴan uwa da ku girmama mu kuka zo kuka girma malam Ahmad Allah muku albarka duk wanda ya zo wannan guri mun gode mun gode mun gode da zumunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kanin sa shi ma zai aure a a a a to to malam kaji ashe auren ma guda biyu ne da shi da na kanin sa za a yi to duka wa'azin da muka yi gaba ɗaya na haɗa su zun na shigar da shi shi ma kanin yana ciki shi ma ina masa addu'a Allah ya bashi zaman lafiya da iyalinsa Allah ya zaunar da shi lafiya amma ina yake shi ma mu ga babbar rigar tasa yawwa to Allah ya sa albarka wannan aure Allah ya albarka kuma mahaifin Malam Ahmad dattijon arziki ne mutumin kirki wallahi mai haƙuri mai juriya kuma ina maka murna Allah ya nuna maka kana raye yau ga ƴaƴanka zaka shigar da su daga ciki Allah duk wanda bai samu daman shiga daga ciki ba ka shigar da shi daga ciki wanda yake zaman halin rikici da ƴaƴan awakin gidansu da kuma tura masa yara da dumame da safe Allah kubutar da shi aure dai kam aure dai kam aure dai kam aure dai kam wallahi duk wanda ya kuskure ya mutu bai aure ba na tausaya masa wallahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu